إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ci gaba da karatu mana wannan makaranta mai albarka makarantar ibn taymiya yau muna ranar alhamis wacce ta daidai da ranar biyar ga watan shida hijira 1444 wanda ya daidai da ranar 29 ga watan 12 2022 miladiya yau karatu mu bangaren mustalahul hadis ne wanda muna karatu cikin littafin taisiru mustalahul hadis wallafar al-sheikh mahmud ahmad al-tahan alaihi rahmatullah ko hafizahullah wanda wannan shi ne zai zamo darasi na 35 a cikin wannan littafi ba manta ba muna cikin albabu sani muna cikin babi na biyu da yake magana akan sifatu man tuqbalu ruwayatuhu kuma ya ta'allaqu bidhalika min al-jarh wa tadil sifar wanda ake karbar ruwayarsa da abin da yake alakantuwa da wannan da abin da ya shafi yabo da fallasa mabhas ne guda uku karkashin wannan babi mun karanta mabhasin farko a darasin da ya gabata wanda ya ce al-mabhasu al-awwal fi rawi wa shuruti qabulihi wanda ya magana akan rawi da kuma sharuɗan karɓansa yau da izinin Allah za mu tashi al-mabhasu thani mabhasi na biyu inda ya ce fikratun amma an kutubil jarh wa ta'dil fikratun amma an kutubil jarhi an kutubil jarhi wa ta'dil wato wata gamammiyar fikira in aka ce fikira shine wani tunani da zai zo wa mutum mai muhimmanci to wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba su wata fikira da bai ba wata al'umma ba ita ce fikirar abin da ya shafi rubuta littattafai na ajar wa ta'dil fikira amma an kutubi jarh wa ta'dil game da abin da ya shafi littattafan ajar wa ta'dil su kadai ne al'ummar da Allah yake bance su da wannan fanni ba wata al'umma da take da wannan fanni in banda al'ummar manzan Allah sallallahu duk wanda zai nakalto maganar manzan Allah to sai an tabbatar da shi wane ne me matsayinsa ta bangaren adala da harda kafin a iya karbar maganar da ya nakalto sannan kuma a wajen waye nakalto shi ma ya zama ya cika wa'annan sharuɗa waye nakalto daga wajensa shi ma ya zanto ya cika wa'annan sharuɗa abin ya taho har zuwa ƙarshen wanda zai rubuta hadisin a littafinsa ya zama duk sun cika wa'annan sharuɗa sannan a cewa hadisin sahihi ko sahihul li ko a ce masa hasan ko hasanul li ghairihi da wanda bai cika wannan ka'idar ba to ba karɓaɓɓe ba ne mun fahimta kuma akan tabbatar wa hadisi wannan hukunci ta hanyar sanin matsayin marwaita hadisin ta bangaren ajiyar tali to babu wata al'umma da Allah ya ba su wannan indi ba wannan al'umma ba in ka koma al'ummar da suka gabace mu ba su da wannan ilimin kuma har yanzu al'ummar da suke ganin su sun ci gaba suna da hadara suna da civilization da sauransu ba su da wannan tsarin a cewa wani ɗan jarida ba za a karɓi rahotonsa ba sai ya cika wa'annan ƙa'idodin babu inda ya yi karatun jarida ya yi ilimin jarida ya samu satifiket ya zo ya gabatar da takardunsa an duba an ga e ya yi karatun jarida ya cika sharuɗan da ake bukata a jaridance to za a ba shi aiki kuma zai je ya karɓo rahoto ya aiko rahoton kuma a karɓa a yada dogaro da wannan kwali da ya samu na karatun jarida ko da ko fasiki ne mazinaci ne mashayin giya ne mushiriki ne mai cin alade ba damu da wannan ba ko da mutum ne wanda baya da har da baya rike abu da kyau zai iya faɗar abu in an jima ya faɗi saɓaninsa ba a dai damu ba matuƙar wannan kwalin yana hannunsa to shi kenan za a karɓi rahoton da ya yada shi yasa za ka ta samun gidajen jarida wasu ana ta kukkulle su wasu ana kama su ana yi musu hukunci wasu ana sa musu tara saboda me saboda ana rahotannin karya a faɗi rahoto daga baya kuma a zo ba haka ba ko su da kansu su yi rahoto su dawo su warware su ce ba haka abin yake ba saboda ba wa'annan ka'idodin amma mu a shara alhamdulillah sai Allah ya ba mu wa'annan ka'idodi wannan ilimi wannan fikira tajarruf wa ta'dil wadda wannan yana daga cikin alƙawalin da Allah ya mana na kare mana wannan addinin Allah da ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun malamai suka ce wannan ya kunshi alkur'ani da sunna Allah ya kare alkur'aninsa kuma ya kare sunnarsa ta wa'annan hanyoyin da malam yake wani bayani to shi yasa ne ya ce fikratun amma an kutubir jarh wa ta'dil wato wata gamammiyar fikira game da littattafan jarh wa ta'dil yace bima anna al-hukma ala al-hadith sihhatan wa da'fan mabniyun ala umurin minha عدالة الرواة وضبطهم أو طعن أو الطعن في عدالتهم وضبطهم لذلك قام العلماء بتصنيف الكتب التي فيها بيان عدالة الرواة وضبطهم منقولة عن الأئمة المعدلين الموثوقين الموثوقين yake cewa a yayin da ya kasance bima annal hukuma a yayin da ya kasance lalle shi hukunci alal hadisi da za a tabbatar da shi akan hadisi sihatan wa da'afan bangaren inganci ko rauni a ce wannan hadisin ingantacce ne ko a ce wannan hadisin mai rauni ne to wannan hukuncin da za a bashi na inganci ko rauni mabniyun ala umurin a yayin da ya kasance ya ginu ne akan wasu al'amurra min ha daga cikin wa'ina al'amurra da ya ginu a kai kafin ya zama ingantacce ko mai rauni shine adalatul ruwat وضبطهم أو الطعن أو الطعن في عدالتهم وضبطهم نفرق أنا دوب عدال الراوي أما مرويته عدالة مرويته وضبطهم دكما كياي ورسو ده هردنسو ده كيفين هردنسو أو الطعن في عدالتهم كوكما يزمو أنسى مسوكا أتكين عدالة سو وضبطهم دكما ضبطنسو ينا ربوشي بيان دنكي يوشي ذاك كلا mm awi ta'anu fi adalatihim wa dabtihim ko kuma suka a cikin adalcinsu da kuma dabtinsu hardansu wannan shi ne wato ingancin hadisi ko rauninsa ko inganta shi ko raunana shi yana ginuwa ne akan wannan wannan ɗaya ne daga cikin abin da yake ginuwa a kansa adalar marwaita da hardansu ko kuma zama an samu suka game da adalar nasu ko kuma hardansu to lidhalika saboda wannan ne qamal ulama'u sai malamai suka miƙe bi tasnifil kutub game da abin da ya shafi wallafa littattafai allati fiha bayanu adalatul ruwat wanda a cikin littattafan suka yi bayanin adalcin marwaita wa dabtihim da kuma kiyayewarsu hardansu manqulatun anil a'imma wanda suka nakalto su daga a'imma jagorori manya-manyan malamai magabata al-mu'addilin wanda suke tabbatar da adalcin masu adalci al-mawsuqin wanda aka aminta da su suka nakalto maganganun magabata amintattu wanda aka aminta da su wanda kuma suke addalawa su ce wani adali ne shine al-mu'addilin masu addalawa su ce wani mun san shi mutumin kirki ne su yabe shi ko kuma su faɗi akasin haka wa haza yusamma bit ta'lil to wannan shine abin da ake ce masa ta'lili shi ake ce wa at ta'lil malamai suke wallafe wallafe akan wannan kama anna fi zalika al kutub kamar yanda aka samu a cikin wa'innan littattafan ko fi tilkal kutub kama anna fi tilkal kutub kamar da ya kasance a cikin wa'innan littattafai an samu bayanin tu'un almuwajjaha ila adalati ba'd ruwat an samu bayanin suka wadda aka fuskantar da ita zuwa ga adalcin wasu daga cikin marwaita aka samu bayanin suka da aka fuskantar da ita zuwa ga adalcin wasu daga cikin marwaita aka nuna cewa ba adalai ba ne an same su da fasikanci ko karya ko na bi irin wannan au ila dabtihim ko kuma suka da aka fuskantar da ita zuwa ga hardansu shine kiyaye abu yanda yake shine dabt wa hifzihim da kuma hardansu kazalik shi ma haka aka samu suka da aka fuskantar da ita zuwa ga kiyayewar wasu mahardata wasu marwaita da kuma hardansu manqulatun anil a'imma shi ma dai abu ne da aka nakalto shi daga a'imma shugabanni jagorori ghairil muta'assibin wanda ba masu ta'assubanci ba ma'ana ba sun yi musu wannan hukuncin ba ne saboda ta'assubanci a sun yi musu hukuncin ne saboda tabbas haka abin yake wannan abin da aka zarge su da shi ya bayyana a gare su ya tabbata a gare su ya tabbata a kansu to wa haza ma yusamma bi jar to wannan shi ake cewa ajjar an gane lazura na faɗi ta'alil kuskure na faɗa ta'adil ya kamata ya ce shi yasa irin wannan in kun ji na faɗa da baki na a wani lokacin ina bayani hankali na yakan kaso na kan kasa shi da yawa shi yasa kuma bana iya darasi babu biro a hannuna duk inda kaga ina darasi ko tafsiri ko kowane irin karatu ne sai ka gani da biro a hannuna saboda lokacin da nake bayani wata fikira ta kan faɗo min kuma a daidai lokacin da nake bayanin ba lokacin ya kamata in faɗe ta ba to sai in rubuta ta a gefe to ina bayanin kuma ina rubutu to kaga hankali na zai kaso da yawa to sai in faɗi wani abu da ba shi nayi nufin faɗa ba a wani lokaci mun gane to ana samun wannan ana samun wannan abubuwa da yawa sukan zo mun kuma sai na rubuta su sai in rubuta su don gudan ina son in yi bayani akan su kada in manta kenan ɗazu da na ce wa haza ma yusamma at-ta'lil at-ta'dil ne an gane wa haza ma yusamma at-ta'dil wannan shi ake cewa ta'dili kenan sai ba dan koma baya لهذا قام العلماء بتصنيف الكتب شيء سما لما suka miƙe wajen wallafa littattafai allati fiha bayanu adalatu ruwat wanda a ciki suka bayyana adalcin wasu marwaita wa dabtihim da hardansu manqulatun anil a'imma wanda aka nakalto daga shugabanni jagorori almu'addilina wanda suke adaltarwa ma'ana suke tabbatar da adalar wasu ta hanyar abin da ya bayyana a zahiri na kasancewar su adalai sai su bayyana wannan الموثوقين وندا اكا امنت دسو عن الائمه المعدلين الابنن الموثقين وندا يكي المعدلين الموثقين وندا سكي تشا وانا ثقاني su za su ce wane wato adali ne ko su ce wane siƙa ne an gane su suke adaltar da adalar mai adala su kuma tabbatar da amincin mai aminci su ce wane amintacce ne karɓaɓɓe ne su kuma malaman sai su nakalto sai su rubuta a littattafansu to wannan amintarwar a ce wane adali ne wane amintacce ne yace wa haza ma yusamma bit ta'dil wannan shi ake cewa ta'dili ko gobe in kun ji nayi kuskure na faɗi wata kalma ba daidai ba sai ku gyara inda abu muni yana nan ba zai bari in wuce ba yana yana faɗa da kuskure zai gyara amma ku ba ku faɗa ba ku gyarawa kowa sai dai sai dai sauraro sai ce kama anna fi tilkal kutub kamar yanda a cikin waɗannan littattafan dai da waɗannan malaman suka wallafa bayanu tu'uril muwajjaha akwai bayanin soke-soke wanda aka fuskantar da su ila adalati ba'd ruwat zuwa ga adalcin wasu daga cikin marwaita aw ila dabtihim ko kuma zuwa ga har wato hardan su kiyayewar su wa hifzihim da hardan su kazalika shi ma manqulatun anil a'imma wanda sun nakalto shi ne daga a'imma ghairil muta'assibin wanda ba masu ta'assubanci ba wa hadha ma yusamma bi jarhi to wannan shi ake cewa me ajjar aljarhu shine a soki adalar mutum ko a soki hardansa to idan aka haɗa biyun sai a ce aljarhu wata adil aljarhu wata adil sai ce wa min huna utliqa ala tilkal kutub kutubu jarhi wata adil to daga nan ne aka yi wa'annan littattafai itlaqin sunan kutubu jarhi wata adil wato littattafan aljarhu wata adil haka ake kiransu sai ce wa hadhihi al-kutub kun gane sunan littattafan kenan su ko malaman da suke yin wannan jarhin da ta'dilin sai ake ce musu ulama'ul jarhi wat ta'dil malaman al-jarh wat ta'dil asalin jarh wat ta'dil ana yin sa ne da ma akan abin da ya shafi ilimin hadisi wannan shine abin da aka sani daga daga a'imma an gane a ce wani malamin jarh wa ta'dil ne wannan a ilimin hadisi ne lokacin da ake karbar ruwaya lokacin da ake karbar ruwaya ake tattara ruwayoyin hadisi guri daya amma har yanzu ana samun masu yin wannan jarhu da ta'adilin wasu daga cikin malamai wani zai kasance shi yana bibiyar malamai idan ya ga wani abu na kuskure a tare da malami zai fito ya jarraha shi idan kuma ya ga malamin yana kan sunna zai fito ya addala shi ya ce malam wani adali ne ku je wajen shi ku rika sauraron karatu to har yanzu akwai wasu malamai ma da ake komawa gare su don su yi ma wasu malamai tazkiya wanda malamai suke komawa don su yi musu tazkiya har ma akwai waɗanda suke kan wata fa'intar da idan ba a samu baka samu tazkiya daga waɗannan malaman ba to bai kamata a saurare ka ba a yau bai kamata a saurare ka ba sai in ka samu tazkiya daga daga waɗannan malama an gane to ita kanta kuma ita kuma matsalar da ake ciki kuma su kansu malaman da suke yin wannan taskiyar su kuma suna fuskantar suka daga wasu malamai to nan ne matsalar take su ma suna fuskantar suka daga wasu wasu malamai suna fuskantar suka daga wasu malamai sukar ba lalle a cikin abin da ka faɗa ko ka rubuta ba wani lokacin suka game da a nuna a cikin ɗabi'un mutum akwai wata ɗabi'ar da za ta hana a aminta game da jarhinsa zama akwai cikinsu akwai malamai masu zafi waɗanda an san su da zafi matuƙar zafi irin zafin da zai iya sa su jarraha wanda bai cancanta a jarraha shi ba an gane wannan hawa kuma wasu kuma ana ganin suna karkata zuwa ga wasu mazhabobi ko karkata zuwa ga abin nan wata fa'inta da wani yake ganin in an jarraha shi to ba lallai a masa adalci ba wani kuma ake ganin in an addala shi to ba lalle ya zamo adalar an addala shi bane saboda adalin ne da gaske sai don wani dalili to wannan sai wasu suke ganin wannan jarhu wata adil din kamata yi a bar shi a wajen abin da ya shafi ilimin hadisi kamar yadda aka sani a wajen magabata amma a yanzu ba laifi bane idan wani abu ya bayyana a tattare da wani malami ba ci aka ka bibi malamin ba an gane ko kai ta bibiyarsa dan Allah ya hani game da tajassusi kai ta bin diddigin malami me yake yi karatuttukan sa ka shiga gidansa inda yake sallah sai ka bi shi inda yake karatu har gidansa sai ka yi leken asiri me yake yi dan ka samu wani abu na kuskure a gare shi dan ka jarraha shi ko ka addala shi wannan musulunci bai da wannan ba amma idan wani abu nashi ya fito a zahiri yana kira zuwa ga wata aqida ko wata bid'a idan mai karkata idan mai da'awar sunna ne yana cewa shi ahlus sunna ne kuma aka duba aka ga yana kan masadir na talaqqi na ahlus sunna kuma sai aka same shi da wata zalla to sai malamai su wanda suke daidai da shi tsarakunsa sai su gan shi ko a kira shi ko a haɗu da shi a tattauna a dawo da shi kan hanya idan ya cije to wannan ana iya hawa kan mambari a tsoratar da mutane game da shi mun gane ko a tsoratar da mutane game da shi wadda shi da abin da ya dace a yi akan wannan abubuwan da kuma suka bayyana nashi na alkhairi kuma a ci gaba da barin mutane su fa'idantu ci gaba da kuma yaɗawa matukar yana faɗar abubuwa da dalili da hujja to kar a hana mutane sauraronsa sai dai idan wai dan ya bai samu taskiya daga wasu malamai ba kar a hana matukar yana faɗar abubuwa a zahiri abin da yake bayyana na karatuttukansa daidai ne ko galibinsu daidai ne dan ba a raba mutum da kuskure to kar a hana mutane sauraronsa inda kuma aka same shi da kurakurai musamman abin da ya shafi a usul na akida ahlus sunna jama'a to nan ne ake bukatar dawo da shi kan hanya ina fata an fahimta da shi da abin da ya dace sai ya ce wa hazihi kutub kasiratun wa mutanawwi'a to wa'annan littattafan suna nan da yawa kuma littattafai ne da aka nawwa'a su da salo daban-daban wani an yi shi da kaza wani an yi shi da salo kaza da aka ce fa minha المفردة لبيان الرواة الثقات daga cikin su akwai wanda aka kadaita su domin bayanin marwaita amintattu kadai shi kawai ya wallafa littafin ne da yi bayani akan amintattun marwaita wanda aka tabbatar da adalar su da kuma dabut din su wa minha al mufradatu li bayan al du'afa al majruhin wasu kuma an wallafa su kadai dan ayi bayanin marwaita masu rauni wanda aka jarraha su aka taba su bangaren adalansu ko kuma hardarsu kenan wasu su sun wallafa kaɗai ɓangaren addalawa wasu ɓangaren adala wasu kuma ɓangaren mai raunanawa su kawai wasu sun wallafa don su nuna marwaita amintattu wasu kuma sun wallafa don su nuna marwaita wato wanda suke masu rauni kaɗai wa min ha kutubun li bayanin ruwati siqati wa du'afa wasu kuma littattafai sai aka wallafa su domin bayanin marwaita amintattun da masu raunin duka a cikin littafi guda wa min jihatin ukhra ta wani bangare na daban kuma fa inna ba'da hadhihi al-kutub to sai aka samu kuma wani sashi na wa'annan littattafan amun da zikirin ruwatul hadis littattafai ne waɗanda suke gama gari domin ambatan marwaita hadisi duk wani marwaici hadisi kawai za su ambace shi a cikin littafin bigaddin nazar ba tare da sun yi duba sun gani ba wato an gane ba tare da an duba ba an rijali kitabin au kutubin khassa aka ce bi gaddin nazar shine kamar ya zamo ka rumtsa idanka baka shiga bincike ba game da mazajen wani littafi ko kuma wasu littattafai na musamman min kutubil hadisi daga littattafan hadisi domin akwai masu takaitawa akan kutubus sitta kawai suna fitar da rijal na kutubus sitta wasu kuma kaza wasu rijal na littafi kaza wasu rijal na littafi kaza to akwai kuma waɗanda su bi gaddin nazar suke suke kawowa duk wani mutumin da aka san shi marwaici ne to sukan kawo shi a littafinsu mun fahimta ba tare da sun takaita akan mazajen wani littafi ba ko wasu littattafai keɓantattu daga cikin littattafan hadisi wa min ha ma huwa khasun bi tarajumi ruwati kitabin khas wasu kuma littattafan an wallafa su kawai sun keɓanta ne domin kawo tarjamar marwaitan wani littafi keɓantacce a kutubin mu'ayyana ko kuma wasu littattafai ayyanannu min kutubil hadis daga cikin littattafan hadisi kamar kutubu sitta ko abin da ya kama da haka ya ce haza to wannan kenan wa yu'abbaru amalu ulama al-jarh wa ta'dil fi tasnifiha fi tasnifi hadhihi al-kutub to ana lura da aikin malaman jarh wa ta'dil da suka yi fi tasnifi hadhihi al-kutub wajen wallafa wa'annan littattafai ana lissafa shi a matsayin amalan ra'i'an muhimman jibaran ko wato jabbaran ana lissafa shi a matsayin aiki ne ra'i wanda yake mai wanda yake ya kayatar muhimman aiki wanda yake muhimman mai muhimmanci in maka ɗauke shi jibaran wanda yake kawo gyara in maka ɗauke shi jabbaran kenan aiki mai ƙarfi sun yi aiki wanda yake mai ƙarfi wanda ya kawo gudunmawa a musulunci iz qamu bi mashin daqiqin li tarajumi jami'i ruwatil hadith domin sun tsayi wajen bincike bincike wanda aka zurfafa shi sosai domin binciko wato tarajum tarihi tarjama da tarihin jami'i ruwatul hadis dukkanin marwaita hadisi ana son a san tarihi duk wanda ma ba a gano tarihinsa ba sai a ce rawi ne majhul sai a ce majhul ne wannan wannan ba a san tarihinsa ba dole sai an binciko tarihin wannan marwaicin wa bayanin jarhi aw ta'dil sannan kuma ayi bayanin jarhi ko ta'dili a kansa adali ne ko kuma an taba shi an gane haka za su zo da bayanin jarhi da ta'dili almawajjahi ilaihim awwalan wanda ake fuskantarwa zuwa ga wa'annan mazajen ko wanda aka fuskantar zuwa ga wa'annan mazajen a karan farko za su yi bayanin wane adali ne an addala shi ko kuma wane mai rauni ne an taba shi ta bangaren adalansa ko bangaren dabut dinsa summa bayani man akhazu anhu sannan sai su tsallaka su zo da bayanin wanda suka karbo daga gare shi malamin su kenan wa man akhaza anhum sannan su zo su yi bayanin wanda ya karba daga gare su wanda wato almajiran su kenan kowanne sai an faɗi malamansa kuma sai an faɗi almajiransa wa aina rahalu sannan ayi bayanin ina suka yi bulaguro suka je domin suna yawace yawace na neman hadisi to a yawace yawacen da wane ya a ina da ina da ina ya je don in mun gar wayarsa mu tabbatar ya je wannan garin in mun gar wayarsa daga wannan garin mu tabbatar ya je wannan garin wa batal taqaw bi ba'd shiyukh kuma a wani lokaci suka hadu da wasu daga cikin malamai domin in yayi ruwaya daga malami a tabbatar da cewa eh sun hadu a lokaci kaza ko kuma sun yi zamani kaza da zai yi ruwaya daga wani malami sai a yi bincike a ga ba su yi zamani ɗaya ba to kaga an san tabbas ba daga wajen shi ya ji ba to sai an yi bincike a wani lokaci suka haɗu da malamansu da suka karɓo daga gare su a ina suka haɗu a wani lokaci suka haɗu akwai wanda sai sun tabbatar da haɗuwarsu ma sun sa wannan sharaɗi kamar bukhari akwai kuma wanda shi yana tabbatar da kawai sun yi zamani ɗaya inda an tabbatar sun yi zamani ɗaya to ana karɓan ruwayarsa kamar muslim kenan to ma ila zalik da abin da ya kama da haka min tahdidi zamanihim da abin da ya shafi iyakance zamanin da suka rayu alladhi ashu fihi zamanin da suka rayu a cikin sa bi shaklin lam yusbaqu ilayhi da wani salo wanda ba a gabace su akai ba ba a samu wata daga cikin al'umma da take da irin wannan abin nan ba wannan ilimin ba sawa'un al'umma magabata wanda suka gabaci al'ummar musulmi ko kuma wanda suke na yanzu masu da'awar hadara bal walam tasilu bal ولم تصل الأمم المحضرة في هذا الأصر إلى قريب مما صنفه علماء الحديث يأتي بل ما ولم تصل الأمم المتحضرة الأمم وانا وانا زامن وانا سكي وانا سكي تاكما سكي دعوة دا, دا حضارة شيني تشيغ بان زامني دوايوة في هذا الأصر أو وانا زامني بس إساء إلى قريب مما صنفه علماء الحديث كو كسأ ko kusa zuwa ga abin da malaman hadisi suka wallafa ba su isa gare shi ba su ma yi kusa ba min wadai hazihi al-mawsumat ad-dakhma abin da shafi dora wa'annan alamomi masu kauri fi tarajim rijal wajen kawo tarjamar mazajen hadisi wa ruwat hadis da kuma marwaita hadisi fa hafazu ala madal ayyam at-ta'rif al-kamil haka suka kiyaye a tsawon zamani da ya shuɗe suka kiyaye wannan ta'arifi al-kamil wanda yake cikakke برواية الحديث ونقلته game da marwaita hadisi masu nakalto hadisi wannan shine ta'arifin su wanda ake sanin su da shi ana kira su ruwatul hadis ko naqlatul hadis masu nakalto hadisi naqlatul hadis suka kiyaye wannan abin nan din suka kiyaye wannan matsayin suka kiyaye wannan suna fajazahumullahu anna khaira Allah ya saka musu wato alkhairi daga gare mu na abin da suka yi mana na hidima da wannan addinin wa ilaika ba'dul asma li hadhihi al-kutub mala yace karbi ga wasu wasu wani sashi na sunayen wa'annan littattafan da suka wallafa al-awwal na farko at-tarikh al-kabir lil bukhari akwai littafin at-tarikh al-kabir na imam al-bukhari wa huwa amun lirwat as-siqat wa du'afa shi ya hada marwaita amintattu da masu rauni ثانيا النبي الجرح والتعديل لابن لابن ابي حاتم اقول لتافن الجرح والتعديل لابن ابي حاتم yace kazalika huwa amul lirruwati siqat wa du'afa haka shi ma littafi ne da ya game marwaita amintattu da masu rauni wa yushbihu alladhi qablahu yana kamantacce ne da wanda ya gabace shi salisan na uku as-siqat li ibn hibban akwai littafin as-siqat na ibn hibban wannan kitabun ne khas bis siqat haka shi ya wallafa kawai amintattun ya kawo su kadai zallar su sanan da hudu al-kamil fi du'afa li ibn adi الكامل في الضعفاء na ibn adi wa huwa khasun bi tarajim ad-du'afa wanda shi ya keɓanta ne kadai wajen kawo tarjamar masu rauni amma huwa zahirun min ismihi kamar da wannan a bayyane yake tun daga masu sunan littafin al-kamil fi ad-du'afa khamisan nabiyar al-kamil fi asma'ir rijal li abdul ghani al-maqdisi al-kamil fi asma'ir rijal na abdul ghani al-maqdisi al-maqdisi kitabun amun shi ma littafi ne gamamme illa annahu khasun bi rijalil kutubi as-sitta in aka ce am yana kawo marwaita masu amintattu yana kawo masu rauni sai dai shi khasun ne bi rijalil kutubi as-sitta shi ya keɓance shi ne wajen kawo tarjamar mazajen da suka zo a cikin kutubu sitta bukhari muslim abu dawud abu dawud tirmizi nasa'i ibn majah wannan anan ya keɓance kawai kun gane na shida sai mizanul i'tidal lizahabi mizanul i'tidal na imamu zahabi yace kitabun khasun bi du'afa wal matrukin shi ma littafi ne da aka keɓance shi kadai aka keɓance shi kadai wajen kawo tarjamar masu rauni da wanda aka bar su malaman hadisi suka yi watsi da su ay kullu man juriha wa in lam yuqbal wa in lam yuqbal al jarh fihi mana yakan kawo tarjamar duk wanda aka taba taba shi duk wanda an taɓa sukarsa ko da sukar ba karɓaɓɓiya ba ce to sai ya kawo shi wato kullu man juriha wa illam yuqbalil jarhu fi ko da wannan sukar ba a karɓa ba kaga ashe a wancan lokaci ma ana samun wanda suke suka a ƙi karɓan sukar an gane saboda suna daga cikin masu zafi to a yau din ma wanda suke irin wannan jarhu din galibi ana tuhumar su da irin wannan zafin shi sa ba lalle a karbi jarhu din su ba sai an tabbatar da dalili abin da suka faɗa sannan sai na bakwai na ƙarshe tahzibu tahzib libni hajar akwai tahzibu tahzib na ibn hajar al-asqalani yace yu'tabaru min tahzibat min tahzibat wa mukhtasarat kitab al-kamil fi asma'ir rijal ana ruwa da shi yana daga cikin littattafai da suka tsabtace kuma suka takaita littafin alkamil fi asma'ir rijal na abdul gani wancan da muka ambata shi wannan littafin na tahzibu tahzibu a cikin wanda suka rairaye wannan littafin kuma suka takaita shi wanda ya fara masa aiki shine wani da ake kiransa alhafiz jamaluddin da ya zo ya ɗauki wannan littafi na alkamil fi asma'ir rijal to sai bi shi ya tsabtace shi ya abin nan ya gyara ya kare kare da sauransu ya kira shi da suna tahzibul kamal fi asma'ir rijal sunansa alhafiz jamaluddin abul hajjaj almizzi kawo shi a wajen mujalladi takwas sai ibn hajar ya biyo bayansa shi kuma ya tahzibu tahzib wanda malai yake mana ishara zuwa gare shi bayan ya yi tahzibu tahzib sannan kuma ya takaita shi kuma har yanzu ya taqribu tahzib duk wannan littafin ne suka yi wa aiki to wannan kaɗan daga cikin littattafan da aka wallafa ɓangaren abin da ya shafi a jarhu wata adil lokaci ya ce mu tsaya daga nan insha Allah mun zo darasi mai zuwa sai mu tashi al-mabhasu salis da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله